السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan rana ta alhamishi a yau muna ɗaya ga wata na takwas hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa uku watan uku miladiya ta 2022 darasi na 62 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'ah muna cikin gaba ne da malam yake bayani akan irin abubuwan da baya halatta a yi su game da kabari wanda mun yi kusan abubuwa goma sha uku wanda kuma na sha uku a cikin shirki na sha uku nan shi ne bayani akan haramcin karya ƙashin mutumin da ya mutu akan haka hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ina kasra azumin al-mu'mini maitan ka kasrihi hayyan karya kashin mumuni a halin ya mutu to kamar karya kashin shi ne a halin rayuwa to wannan hadisi malam muhammad nasiruddin al-albani yake cewa wa yustafadu min al-hadisi sabiqi shay'ani zamu amfana da abubuwa guda biyu a cikin hadisin nan da ya riga ya gabata abu na farko wanda mun karanta shi zamu sake tashi daga saman shi malai ce hurmatu nabshi qabri al-muslimi akwai haramcin tuni kabarin mutum musulmi lima fihi min ta'aridi izabihi lil kasri saboda tuni wannan zai bujirar da kashishuwan wannan mutumin da ya mutu kaga za ka karya su wajen hudu su to kaga idan ka karya su kuma kenan kaga wancan halin da manzon sallallahu alaihi wasallam yake kenan an fada cikin wannan halin malici walidhalika kana ba'du salafi da haka wasu daga cikin magabata ya taharraj baya son min an yuhfara lahu akan a tona mushi kabari fi maqbaratin a wata makwantan da yaksuru dafnu fiha an yawaita binne mutane a ciki to baya so a tona mushi wasu daga cikin magabata suna ga gwanda akwai su wani wajen da ba nan ba malici qala al-imam shafi'i fi al-ummi al-imam shafi'i Allah ya rahama gare shi ya faɗa a cikin littafin shi al-umm yake ce akhbarana malikun an hisham ibn urwa an abihi qala ma uhibbu an udfana bil baqi yace malik ya bamu labari daga hisham ibn urwa daga baban shi baban shi yake cewa bana so abin ne ni bil baqi a makwantan baqiya makwantan baqiya ko mun san nan ne aka binne mafi yawancin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace baya so abin ne shi a cikin wannan makwantai ya ce la'an udufana fi ghairihi a habbu a habbu ilayya abin ne a wani makwantan da ba shi ba ya ce shi yi soyuwa a gare ni ya ce innama huwa ahadu rajulaini saboda in aka ɗora ni saman aka je makwantan da misali a cike ke yana kaga duk inda za a tura kabarin wani za a ɗora ka sama ya ce to shi wallahi ɗaya daga cikin biyu ne wanda za a tona kabarin nan ya ce in ma zalimin ko zaman to kabarin wani azalimi ne aka tona ya ce fala uhibbu an akuna fi jiwarihi ba na so in yi makwabtaka da shi ya ce wa in ma salihun ko kuma ya zamanto muta wani mutumin kirki ne aka tone kai aka saka a ciki ya ce fala uhibbu an yun fasha fi izamihi ni kuma ba na so a tone kashi shuwan shi a hudu su wani shi abin da yake faɗa ƙala yake cewa in yake cewa in ukhrijtu wa in ukhrijat izamuhu izamul maiti idan ka fitar da kashishuwan wannan mutumin kuma a wajen binne shi nan to yace ahbabtu an tu'ada fatudfana kenan ko da misali a ce an tune kabarin wani an zo za a sa wata sabuwar gawa to wannan kashishuwan na wani da aka hudu na farin nan yace to ahabba abinda nake so shine a sake mai da waɗannan ƙashishuwan a sa su a wani waje abin ne su wannan kusa nan muka tsaya satin da ya wuce malici wa ƙalan nawawi fil majmu'i ma muhtasaruhu abinda imamun nawawi yake faɗa a cikin littafin shi al-majmu' wanda ma muhtasaruhu abinda takaitaccen bayanin da yake cikin littafin nawawi kenan ga takaitaccen bayanin nan yace wala yajuzu nabshul qabri baya halatta a tone kabari li ghairi sababin shar'iyyin bi ittifaqil ashab ba tare da wani sababi ba wanda shari'a ta yarda da shi bi ittifaqil ashab wannan ittifaqi ne na malamai gaba daya kenan malaman wannan mazhaba ko kuma malamai na na shi abinda Imam Nawawi kenan wanda ya kasu a cikin littafin mazmu yace wa yajuzu bil asbab shar'iyya amma ya halatta a tone kabarin wani idan ka samu dalili wanda shari'a ta tabbatar da cewa ya halatta kamar ya malice ka nahwi ma sabaqa fil mas'alati at-tasi'ah ba'da al-mi'ati kamar yadda mas'ala ta dige ta gabata mas'ala ta 109 yace wa mukhtasaruhu abinda ke takaitaccen wannan mas'ala annahu yajuzu nabshul qabri ya halatta atone kabari idza baliya idan ya rididdige zaman to babu shi ana babu laifi ya ce idan baliyar mayit idan zama to wannan mutumin da yake mutu yake ciki ya ragwaggwabi ya zama babu shi kashin ma babu wasara turaban ya kasance kasa ce zalla ya ce wahila izin a wannan lokaci ya jozu ya halatta dafnu gairihi fihi ya halatta a hudda a toni wannan kabari a sake sa wani a ciki tun da shi wancan babu shi a wannan lokacin ya halatta ya ce kuma wa ya jozu zar'u tilkal ardi kamar yadda kuma ya halatta wannan wurin da ya zamanto haka ne halin shi mana wanda yace yake cikin ya riddige ya zama kasa gaba ɗaya shi kashin ma ya zama kasa ya ya halatta ko shifka ana iya yi a wannan wajen wa bina'uha ko kuma a gina wajen kuma yanzu haka akwai wurare da yawan da idan za baka labari za ce maka wannan wurin da maka ne amma kuma yanzu mutane a sama ana ta harkoki to idan ya zamanto kabarin ya kai matakin da ya zama kasa gaba ɗaya babu ne shi ne abinda malin hicana ya ce wa ya juzu zar'u tilkal ardi wa bina'uha haka da gina ta koyin shifka a samanta wa sa'iru wujuhi lintifa'i da sauran huskokin da za a iya amfana da wannan waje wa tasarrufu fiha kuma ana iya ana iya tasarrufi a wajen wannan bittifaqil ashabi da ittifaqin malaman wannan bangare wa hadha kulluhu idha lam idha lam yabqa lil mayyit atharu malin ce wa a rike an ba da wannan halaccin na idai zaman to mutumin da aka binne a wannan wajen babu wani alaman ma an binne mutum a wajen idan lam yabqa lil mayyit athar ba wani alama min azmin ba kashi wa ghairihi ko da wanda ba kashi ba babu komi yake cewa wa yakhtalifu zalika bi ikhtilaf al bilad wal ard wanda wannan kuma ya sha bamban da shan bamban gari ruwa da wurare da inda aka binne mutum wani wurin zai zamanto ya bar da komi da komi babu komi wani wuri kuma zai zamanto a ɗabi'ar wajen haka in ba zai yi ba duk yadda aka yi misali za a samu wani kashi ko na makamancin wannan mali cewa yi utamadu fihi qawlu ahli al-khibrati fi biha sannan kuma idan ka zo yin irin waɗannan abubuwan ya kamata a yi sai a yi lissahi yu'tabar za a yi lissahi ko kuma yu'tamad za a dogara da qawlu ahli khibra maganar ma'abuta sani fi biha akan wannan kasa kira a ce su wane ku kuka saba wane kai ka saba tona makwanta yau shekara 20 kana tonawa ana yanayin wuri kaza ya yake kuma da izinin Allah an ya faɗi ba a kuskure da izinin Allah kenan sai a shawarci irin waɗannan mutanen qultu mal albani yake cewa nace ya ce wa minhu ta'alamu ta harima matar ta kibuhu ba'adun hukumatin islamiyya kaga mutum mai imani baya alata a tone shi matuƙar dai akwai wani gurbi ko wani alama da ya saurana shi sai malar albani ke cewa kaga daga nan ta'alamu za ka gane ta harima haramcin matar ta kibuhu abinda suke hawa saman shi suwa ba'adun hukumatin islamiyya wasu daga cikin hukuma na musulunci me suke yi min darsi ba'dil maqabir na tone wasu daga cikin kaburruka a tone su al maqabir al islamiyya sannan kuma kuntain na musulmai kaga shi kuma hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karye kashin mutumin da ya mumuni a mace kamar karye kashin shi ne a rayu kira misali lokacin da ya zo bayan ya mutu sai kuka zo kuka tattauna kaburrukan da sauransu da wasu manuhohi na ku kuka ɗauko ƙashashuwa kuka kakkarya su kaga wannan kamar kun hawanta abin da aka haramta ne maliki cewa al-islamiyyati wa nafshiha haka kuma tonewa da toneta min ajali tanzim al-umrani saboda kawai tsare-tsare na gine-gine a ce an injiniyar ya daidaita daga waje kaza zuwa waje kaza aka yi kaza kaza zai yi kuma aka yi katari wannan wurin ya biyo saman wani makwantai sai a ce makwantan ma bari a tara shi daga aiki wanda su a wancan wuraren suna haka e mu ana asusa sunan hukuma an kai wannan kwanan kai gari yake cewa saboda wai tsare-tsare na abin da ya shahi gine-gine tsari wanda yake na tanzim al'umrani tsari na gini yake cewa duna ayyamu balatin ba tare da kula da kowane hurmati ha ba ma'ana a mutuncin da wannan kabarin yake da aw ihtimami ko kuma himmantuwa bin nahyi game da wannan hannun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dan kare kashin shi a mace kamar an kare shi a raye ne mali ce an waqiha ta hanyar taka wannan kashishuwan da aka ga dama wa kasriha hanyar akakkarya su sai yake ce kasr izamiha kenan kakkare kashishuwan wa nahwi zalika da wasu makamantan wannan malik ya kaga ana mali na jan hankali akan kenan wasu daga cikin abubuwan da wasu kasashen musulmi suke ba daji bane ba sai ya ce wala ya tawahaman na ahadun kar da wani ya yi wahami ya ruku cewa annat tanzima al-mushara ilaihi cewa wai tsare-tsaren da aka yi nuni akan shi a bayan nan kadan yusawwibu mithla hadhihi al-mukhalafat yana iya halatta kwatankwacin irin wannan sabawa sabawa shari'a ta hanyar a tattune kamar rika abin da aka ga dama malai ce kalla yace a'a fa innahu laysa min ad-daruriyat yo ai tsare-tsaren gari ba wani abu ne na dole ko dole ne a ce misali an tsara hanya kaza ai duka maganar kyau ne shi ba magana misali an ba ai kaza ba abu kaza ba zai yi bane ba a magana ne kawai na tsari aka tsara abu kaza gari yayi kyau gari yayi wane ne to malik ya ce wannan abin da aka yi magana akan shi na na tanzimul umrani ba wani abu ne daruri ba wani abu ne da yake da tilasta an yi shi ana iya kin yin shi kuma a zauna lahiya yace wa innama hiya ka fasani cewa su waɗannan tsare-tsaren mina minar kamaliyat kawai iya daga cikin kamala abu mana cikakken kaza a ce da an yi kaza da yahi sai a zo saboda wannan abin da da an yin nan kawai a zo a tole kabarurka musulmai mali ce allati la yajuzu la yajuzu bi mithliha al-i'tida'u 'ala al-abwab wanda waɗannan ayyuka a dalilin su kawai baya halatta a zo a yi ta'addanci akan waɗannan waɗannan mutanen suke suka mutunna mali ce fa'al al-ahya'i su wanda suke rayi abin da yake kanmu an yi nazimu umurahun mu tsara al'amuranmu duna an yi uzu mautahun ba tare da mun cutar da suka mutu a cikinmu ba karku zo saboda kyan gari kawai ku yi ta tutto da kamar rika mutane kuna watsa su wani waje kyan da an ce ya halatta tonewan ba ana nihin ba kawai da ganin dama a sai shari'a ta ba da dama sannan ba da anan kuma sai ka ce a to ba da damar na karkai tsammahalin cewa fa wai irin tone-tonen da za a yi don saboda a gyara tsarin gari a yi wane ne ku ce yana ciki abin a ciki ko kuma ce ga wani makwabta a ce ai wannan ya yi kusa da gari ko kuma a cikin gari yake sai a ce to wanzu wannan bari a fasa bin a ɗauki wani lokaci kawai sai a zo a nabbashe shi gaba ɗaya a yi wasu abubuwa a misali wannan baya halatta malicin wa minal aja'ibi iya daga cikin ababen mamaki yake ta allati talfitun nazara wanda suke suke sa a kalli abu mana abinda zai ja hankalin mutane kamar da bahaushe ke cewa abinda zai yi jan hankalin mutane an tara hadhihi alhukumat kaga waɗannan hukumomi malace tahtarimul ahjar wal abniyat alqa'imata ala ba'd almauta akthar min ihtiramiha lil amwat anfusihim zaka ga wasu lokuta su waɗannan hukumomin suna girmama al ahjara duwatsu a ce ai wannan dutse ne wanda yake da shakar kaza da haka ba za a iya keta shi ba ba za a iya taba shi ba a iya rushe shi saboda aka rushe shi ai an rushe tarihi wal'abniyatar ƙa'ima ko kuma ginin da aka yi a saman kabari ko ba ka ba da za ka ta yi ƙasashe ɗora irin su misali irin su libya irin su sudan kuma da irin ƙasashen mu nan za ka samu akwai kabarurrukan da an zo an musu ƙubba an yi wani gini a saman kabari su mai suke kula da shi su ginin ne bisa so a taɓa me yasa saboda an kuka taɓa sai a ce ai an bata tarihin ƙasa kaza kamar da aka yi amali sai a ce an ɓata tarihin shekara kaza su tarihin shi a gabansu amma sun banci hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ruwansu da hadisi su dai kawai tarihi kar wannan an gina shi shekara kaza da za a zo a lalata shi maliki can ala ba'di ala ba'dil mauta irin kubbar da aka yi akan wasu wasu kabarruka su kabarin bai dame su ba, suna iya tada makwantai guda ma gaba daya amma idan aka samu kabarin wani mutum daya idan aka ce wannan iya daga cikin alamomin tarihin kasar to wannan da a taba shi gwanda a taba kabari dubu sai su lalata kabarruka dubu amma wannan kuma an kala Allah wanda yake cikin ma ya zagon yi babu shi kwata-kwata kawai ginin ne ɗungungun kawai a sama an babu komai a ciki amma sai ga suna ginin wa irin wannan maliki cewa akthara min ihtirami halil amwat sama da anfusihim sama da suke girmama ita gawa a karan kanta da suke girmama irin wannan gine-ginen bus su girmama gawa ma a karan kanta maliki ce fa innahu law waqafa fi tariqi at-tanzimi al-maz'um ba'd hadhihi al-abniya yace inda ana cikin wannan tsare-tsaren nan waƙafa fi tsariƙin tanzim sai aka yi kicibis a cikin wannan hanyar ta tsare-tsare sai aka samu wani daga cikin hadihil abniya irin waɗannan gine-gine ko su duwatsu ko su abubuwa na tarihi minal ƙibabi na daga abin da ya shafi ƙubba ce ta ƙabarruka awil kana'isi ko kuma a wata coci ce da ɗaɗɗar coci mai tarihi misali wani awi hada makamantansu me ake yi to su ba bisa mansu tarakataha sai hukumar ta bar irin wannan wuraren ala haliha akan yanda suke wa addalat min ajaliha kharidat at-tanzim ibqa'an alaiha sai su modify sai su addala mana sai su sai su sauya min ajaliha a dalilin wannan kubban nan ko wannan alamar na tarihi za su iya sauya kharidat at-tanzim kart inda aka aka aka tirasa ta tsare-tsaren nan ana yi sake ta amma don wani makwantai misali aka iske kawai su bi ta sama shi soci amma saboda abinda ya shafi wasu duwatsu ko wasu wata coci ko na makamanci wannan ko wasu kabarin da aka ma kubba sai ka ga an yi kwana an hasa wannan an sauya tsarin ya kuma wani abu daban suka ce ibqa'an alaiha saboda wai wannan abin da ya ci gaba da dawoma li'annahum ya'tabirunaha min al-athar al-qadima saboda su suna lissafa waɗannan abubuwan suna daga cikin guraben mutanen da da haka bai kamata a taba shi yanzu ka duba jarabar da aka yi a mali saboda an taba wane ne an taba wasu kubba eh unesco ba ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ko malai cewa amma qabrul mauta anfusihim amma kaga kabarrukan waɗanda suka mutu a karan kai fala tastahiqu indaha indahum a wurin su waɗannan kabarruka ko mukuntan gaba ɗaya ma bai cancance shi ba zalika ta'adil a zo a ce a yi modifiyan tsarin da aka yi na wari saboda makwanta kawai su zo a saman shi sai a wuce malin ce bari ma inna ba'da tilkal hukumat wasu daga cikin waɗannan hukumomi la tas'a fi ma alimna ai suna kaiwa su kawo akan abin da muka sani ila ja'alil quburi kharijal balda sai a ce makwantai baya halatta a yi shi a cikin gari a kai shi can bayan gari a kai shi ina bayan gari me yasa wal man'i min ad-dafni fi al-qubur al-qadima sai misali ka wannan makantar sai a ci an shi kawai kan wanda ya ƙara binne kowa sai a ci an shi an buɗe wani makantar sabu duk wanda zai kai wanda ya mutu nashi ya ta ina ya ta can mali ce wa hadhihi mukhalafatun ukhra wannan shi ma wani abu ne wanda yake da saba ma shari'a amma malai ce fi nazari a fahimta ta ne me yasa li'annaha tufawwitu 'ala al-muslimina sunnata ziyarati al-qubur saboda in aka dauki kabari aka kai shi aka makontai nesa da gari to kaga zai sa musulmai su rasa ladan ziyarar kabari wanda manzo Allah ya umarni akan an ziyarce su fazuruha fa inna tudhakkirukum al-akhirah amma ana ho ba bulaguro ba yayin da kake tunda shi bulaguro ai kare magana kai shi an nuna rashin halaccin haka malice li annahu laysa min as-sahali saboda abu ne wanda yake ba mai sauki ba ala ammati nasi akan gama garin mutane an yaqta al masafati tawila akan ya tashi ya duki yanki ya ci yanki mai girma mana ce daga nan kanka taimakon ta kai kilomita misali 10 ko 15 kuma duk a cikin gari ne kana tafafata kana tafafatawa kaga wani ai zai wahala akan mutane yawa amma su kuma suna kaiwa su kawo akan cewa wanda makwantan ya cika bar a rihe shi sai a rihe shi kuma gurin su kawai daga wannan rihen da aka yi shike na wannan wurin ya kare zama a matsayin makwantai an yi aka wasu shekaru kawai gine-gine za a yi kuma a cigaba da harkokin rayuwa a sama yanzu kuma sai a mutu makwantai sabu malici li annahu bil laysa min as-sahli ala ammatin nasi an yaqta al masafati tawilati hatta yatamakkana dan ya kai zuwa ga min al wusul ilaiha ya kai zuwa ga waɗannan makwantai saboda yayi ziyara wa yaqumu bi ziyaratiha yayi ziyara su wa du'a ilaha da yima waɗannan kabarrukan adda zai wahala idan zama tun makwantai gaba ɗaya an mila su bayan gari ma da ce wal hamilu ala hadhihi al mukhalafa fi ma a'taqidu yace ni abinda ya kai su zuwa ga wannan saba wannan shari'a abinda nake kudircewa na yarda da shi shine innama huwa at-taqlidul a'mali rabba al-maddiyatil kafira kawai at-taqlidul a'mal mana bin bin rabba bin europe ne ido da ake ido arhi shi da ido arhi mana wanda su kuma waɗannan mutane almadiya wanda su harkar su duniya ce kawai su harkar lahira babu shi a ciki e babu wani tsarin lahira kawai tsarin su tsarin na duniya alkafira kuma ga su kahure ne amma sai ka samu su daga cikin kasashen musulmi suna faman kwaikwayon su allati turidu an taqdiya wanda su so suke su kare da ala kulli mazharin akan dukkan wani alama min mazahirin imani bil akhira na daga cikin alamun imani da lahira da aka makwantan ma sai a kai shi can bayan gari yanda in kaga kun tahi can to sai in wani ya mutu wani ma an ya mutu kuma sai wani wanda ba yanda za a yi dole ne kaji kenan ba ma barantana misali ka zo za ka gitta wajen makwantan wala ka ga ka wata wani lokaci ka kofa a kuɗi ka ga kabarruka ne ga sanar malai a shimfiɗe sai ka ji cewa kai gaskiya ma akwai lahira ko da kana cikin wani ba daɗi sai ka ji abin ya yi dama dama to an ɗauke makwantar kwata-kwata bakka ga wanda ya mutu sai can can bayan gari za a kai su saboda kenan kaga duk wani abin da yake da alaka da imani da ranar lahira kenan a nisan tarwa mutane da shi kawai su shagalta da duniya in ji mal albani ya ce wa kullu wa kullu ma yuzakkiru biha da duk abin da zai tuna maka lahira a maka nesa da shi walaysa huwa mura'atal qawaid as-sihhiyya kama yaz'umun ba wani kiyaye al'amuran da suka shahi lahiya ba ne kamar yadda suke rayawa sai su ce za a zo abin da gawawaki a cikin gari ko mutane suna rayuwa numfashi wane ne sai a yi ta wani lissahi ana ta wani bariki ana kwatanta cewa kamar ai bai kamata ba lahiyar mutane zai iya tafuwa haka suke cewa amma a kai su can bayan gari halas su haka suke cewa malice walau kana zalika mal albani ga cewa inda da gaske suke dan lahiyar mutane suke yin haka yake cewa walau kana zalika sahihan inda zamanto abinda suka ambata nan gaskiya ne ay labadaru ila muharabati al-asbab allati la yashukku aqilun fi fi darariha da abin da ya kamata shine su yi gaugawa wajen yakan dukkan wani abu na sababin da la ya shukku aqil wani mai hankali baya shakka akan cewa suna cutarwa kamar mi mislu bai'il khumur kamar sayar da giya yana cutar da mutane ko bai cutarwa yana cutarwa kaga mutum babba da shi ya shayo giya yana ta yi a saman hanya yana haɗuwa yana tashi sai da ce alhamdulillah yanzu da dama a irin nan wajen dai da dama da ba wahala malam ka ga wata ya shayo giya yara sun bishi ana ta ihu wallahi ana ta ihu malam yana abubuwa ka Allah kiyaye haula wala kaga wannan ai yana cutar ya cutar da mutane kaga shi ya cutar da kanshi kuma sannan al'ummar da yake rayuwa a cikin su ya cutar da su saboda ya fita daga cikin hankalin shi kuma a jima hallau ya komo hankalin ya dawo kamar wace irin rayuwa ce zai tsakanin shi da mutane to kaga wannan ai abu ne wanda cutarwar shi a hili yake sannan kuma wannan abin da yake yi kamar karantar da ɗiyan mutane ne akan wannan aikin kamar meye matsalar shi aikin banza wanda hawan suke gaci a don me za ku yi kun yi magana akan komi dole ai magana wani shi mutum wanda zai ɓanna ai hutowa hili hutowa ya hili la'alla ya ɗauki gidan tele ya yi sanarwa a kan can zai yi kermes ko zai yi za a yi suware za a yi wane ne an gayyato makaɗi wane ne da mawaƙi wane ne to dole su ma masu imani su hutu su ce abu kaza jama'a haram ne dole tun da wani abu ne wanda su cutar da mutane zai idan kai kana ga cewa yancin ka ne kaje kai kaje kai to amma kuma sanarwar da za ka yi da ɗiyan mutane da za ka ɗauki kwangilan lalatawa kuma iya da yawa ka ce ka samu dekire da ya baka dama ka bude gidan giya al'ummar da za su ke lalacewa a dalilin bude gidan giyan ka nawa ne maza da mata suna da yawa yanzu ka ɗauki irin wuraren da mutane suke mata suke zaman kansu ka gilma wajen kawai ka ga wasu irin mutane malam wanda kamar mutane kamar ba mutane ba kai ma da saɓon labi ba wallahi saɓon allabi ba a cikin harkar rayuwa ma kawai ga mutum gashi na agigice shi ba mutum ba shi ba dabba ba ka tausaya mushi zai baka tausayi kuma yanzu irin waɗannan wurare sai ka samu mallakan wani ne kawai saboda ɗan abin da ke samu na duniya daudan duniya abin da bai ta kare karya ba me za ka samu in ka samu me za ka yi da shi iyan mutane yara mata wane ne yara iyan mutane suna zuwa suna tarewa a wannan wajen kawai saboda wai abin da za ka samu na haya ko kuma an yi wani ko irin abubuwan da kai tare da su na shaye-shaye ko na makamancin wannan amfani mai za ka samu riban mai ka samu alherin mai ka samu sai cutarwa to ka ganin waɗannan wuraren su ne abin da ga suna kat suna cutar da mutane ko kuma misali mutumin da an sai yana sayar da tramal ko an sai yana sayar da wiwi ko an sai yana sayar da wane ne sai ga ana ana mu'amalanta shi a cikin al'umma waɗannan abubuwan su ya kamata a tsakake al'umma da su ba a rika hudi a baki ba a aikata a gwamnatance a aiki a aikin da za a raba al'umma irin waɗannan abubuwan kwakwalen yara yara nawa suka haukace a dalilin shaye-shayen kwaya saboda abin da alajuwa da yake samu kuma an san ga harkar da yake yi an san wani ko da travel ne yake kuma travel inda yake kawo kawai da ɗaya mutane su rika sha har su kai matakin da zai zama to sun shiga halin da yake ta irin na borin jaki kawai yana cikin harkoki kawai ga sit ya sige ya tsaya ya yi ta wani ƙara ya ta wani wane ne abubuwa marasa daɗi kaga wannan cutar wasu ya bayyana a cikin al'umma ƙarar kowa ya sani to me yasa ba a ƙoƙarin kiyaye irin wannan abubuwan da mai hankali baya shakka akan suna cutarwa sai dai a je a shiga wani ƙadaƙada tun ci ayi aka yi makwantai cikin gari zai yi wane ne wannan hira ce misal bai'il khumur wa shurbiha wal fisqi da fasikanci da ake yi a idan mutane wal fujuri da fajirci da ake yi alakhtilafi ashkalihi akan mabambanta salo salo da ake yin shi wa asma'ihi da sunayen shi na san abubuwa da ana yanzu ka duba yanzu ka dauki garin da misali irin abubuwan ake a yanzu misali irin irin harakan namiji zama dan daudu ya zama wani abu na tashe ko wani abu burgiya ko na makamancin wannan haka kawai babu gari babu saba ga wai namiji kawai ya zama dan daudu ko me ake dubawa abin da ake samu a ai wani ya samu kaza ya gana da wani ya gana da wacce kuma ga suwa waɗanda suke banyan zaka samu mutum Allah ya baka girma ya baka kujera maimakon ka tsaya kama al'umma hidima sai zama to banda ɗan iska ba wanda kake gayyatowa kaji a raka cawo wani matsayin shi na ɗan daudu ko kuma wacce a matsayin da ta wace ce kawai mutanen banza dai kaga a raka ce ai in zai je wajen wani ko mai wannan ko tsira shi ba ai to in je mi zai ce mi amfanin mi zai mi amfanin mi zai ma kasa abin da ya kamata a kama shi a bashi kashi a kai shi gonar shinkawa ta talabirin nan ya mana ya je can ya rika kararrai da yake samun waje kawai shigartaka ɓanza shigartaka wai to waɗanda abubuwa duka wajibi ne a tsayar da su samun abubuwa ne wallah basu da basu da daɗi allah kiyaye su me matsalar waɗannan abubuwan kamar kaka ce ba ruwanka a wallah da ruwanka iya gare ka kannu gare ka yan uwa gare ka wane ne gare ka Allah kaɗai sa amma ina zai sauka idan aka lalace ko kai kai shuru kai ma Allah kiyaye da Allah abu yana izuwa faɗa kanka a sababin mi a sababin wancan abu shi sa yanzu ka duba hagan da muke rayuwa a rayuwa malam babu tsari ko kana yanzu misali a unguwar nan ba za a yi wani abin da bai kamata ba a ce a samu dattijan unguwa su wuto su ja hankalin yara ba yanzu yaro ɗaya sai ya zo kunna ma unguwar nan wuta kowa bai sai mai magana yaushe rayuwa ce wannan Allah ke shi ne matsala shi kuma wallahi wannan ba ƙarar matsala ba ne a ce al'umma babu latijo a cikinta yanzu ka duba misali garin da magaram a da tarihin da ake badawa ai ba haka ake ba ba haka ake ba mutane an yi mutane da tijawa wanda dole in suka maka magana ka saurare su amma yau ayo haka ake babu kowa kawo kowa abin da ga dama yake an kai matakin da la'alla ko wasu daga cikin wanda suke da hukumci a hannunsu ba ba su isa ba su yi magana a saurare su ba da talata lakar ba kowa ba to waɗanda abubuwa ne wanda suke duka wajibi ne sai an kalle su kamar in dai so ake a tsira in ka ce a kai ba ruwanka da ɗan gidan wani ne wallah akwai ruwanka a ciki saboda ita fitina an ta zo ba ta taɓa wanda ya ta shi kaɗai a gaba ɗaya za ta haɗa ta da ku sai canje can gobe kiyama in so a tantance suwaye na kirki suwaye na banza taku fitratan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa to kaga waɗannan abubuwan da ga sanan na fasikanci na lalaci na shaye-shaye na wane ne ga sanan suna faruwa ana gani ana kan ana kallo ko kaga mutum ko da sunan proje ko da sunan wane ne a zo a yi formen wata wata kungiya ko wasu matasa a yi wani group na mawaka kuna ji kuna gani kowa sai ya shigo saboda mi kawai abinda ake dubawa kawai mi za a samu a ciki wannan tunanin wannan me za a samu ba in ba mu hudda shi a cikin rayuwa wallahi ba za mu daga cikin kaskanci ba ba kawai samun kuɗi ba ne ba a rayuwa mutum nawa ya samu kuɗin kuma rayuwa ta gagara suna da yawa gashi nan duk irin kuɗin da ake bukata a samu ya samu irin mulkin da ake so a samu ya samu amma bai yadda nutsuwa mithqala zarratin a cikin rayuwar shi ba kuɗi yake yin rayuwa ba amma sai ga an zubar da mutunci an zubar da komi da komi kawai ko harka ake kawai kowa ida shi akan kuɗi yake nawa za a samu ba a duba hatsarin abin a zuwa gaba mai zai zamanto ya makoman yaranmu ya makoman kannunmu akan wannan al'amarin da za mu fara kawai haka mutum sai je ya ja muku bala'i Allah kiyaye to waɗannan abubuwan ga suna a ƙarara suna faruwa wanda ba wanda zai sabani ba mai hankali bi busu busu sabani akan haka akan cewa wannan abin yana cutarwa malai cewa ala ashkalihi akan salo daban-daban wa asma'ihi da sunan da ake musu wata haraka a mata suna kaza wata haraka a mata suna kaza kuma da sunan ana ga kamar wani wayewa wani kudin makamancin wannan Allah kiyaye malai ce fa adamu ihtimamihim rishin kulawansu bil qada'i ala mithli hadhihi al mafasid akan kwatankace irin karewa mana ya za a kare da irin waɗannan banna wadda take a zahira gashi abu karara kowa yana gani kowa ya damu an rasa inda za a yi wasu ayyuhim sannan kuma da kai kawonsu da ƙoƙarinsu ila izalati kulli ma yi zakiru bil akhira da ƙoƙarin kawar da duk abin da zai rika tuna muku lahira wa ibadiha da nisantar da shi an a'yunihim an a'yunihim daga idanun mutane malice akbaru dalilin wannan shine mafi girman dalili ala annal qasda cewa manuhan da suke nihin cewa a doki makwantai akai bayan gari khilaf ma yaz'umuna sabanin abin da suke rayawa ne na cewa wai kabarruka na suna dauke da wani gubar da ko kuma cutar da zai iya cutar da mutane masu masu girayi malik ta wa yu'linun sabanin abin da suke rayawa suke bayyanawa wa ma tukinnuhu suduruhu akbar wannan ba abin da kage da idan ka ba abinda zukatansu suka ɓoye akbaru shi girma suna nan lissayi suke dare da rana a kan ya za a yi al'umma su lalace ya za a yi al'umma su ɓace ya za a yi al'umma zamanto hammuhun butunuhun hammuhun furujuhun ya zamanto kowa tunanin shi farjin shi da cikin shi daga an zo wannan matakin ita wannan al'umma kawai a mata kabbara hudu a koma gehe saboda da ita da gawan da ya mutu musu da bambanci al'umma zaman to kowa mi zai samu sha'awa mi zan samu sha'awa mi zan samu lakiyaye wanda kuma su ne shi aikin da suke yi ayyuka ga sunan kaca-kaca talakawa nawa da kai a wajensu masu bukata nawa da kai a wajensu amma ce wannan furuje ne na kaza wannan furuje ne na kaza alhali asalin abin ko da za a samu wanda da gaske taimakawa suke yi to amma kuma akwai da yawa waɗanda manuhohi gare su manufi gare su nan ihsa'iyat da wani yake wata kana take badawa a Amurka sama da mutum miliyan 20 bisa da gidan da suke kwana sama da mutum miliyan 20 basu da inda suke kwana wasu a cikin motocin suke kwana wasu a gindin hanya wanda har yasa wasu daga cikin kungiyar taimakawa suka musu irin wannan banɗaki wanda kamar banɗaki nan da mutum ya tashi ya fita daga cikin motar shi da zai iya zuwa ya an kama ruwa ya kuma ila zalika motar shi ita ce kumin shi bai da daman da zai iya sayan ɗaki ɗaya ya zauna a ciki suna nan da yawa a ji a taimaka musu mana matsala na biyu na abin da wannan taimakon yake da shine kashe zuciya ba ma mutumin da za a taimaka ba har wanda yake aiki a cikin bi hankali wa zuce shaita mutu zuce shaita mutu sai zama to banda san hutu da attaraf da son banza duk abin da so yake a kawo taimakon kaza abu kaza ba ya sai a gidan shi ba eh shi da kawai taimako yake jira da tara 'yan ƙauye a rika ba su taimako ka ga mutum a ƙauye yana jiran kuruji ya koma gehe ya zauna yana kodogo a daidai lokacin da la'alla a gewayen shi za a iya samun wasu abubuwan da zai iya yi da aka da alayyar hal matsaloli ne ga sunan masu yawa Allah kiyaye asali abu na biyu da zamu iya zamu iya dauka a cikin wannan hadisi kenan abu na farko haramcin tone kabarin musulmi haramcin tone kabarin musulmi sai da dalili na shari'a abu na biyu da zamu dauka a cikin wannan hadisi annahu la hurmata li izami ghayril mu'minina kashin mutumin da ba mai imani ba bai da wata alfarma tunda cikin hadisi manzo Allah me yace malaka ta li'idafati al'azmi saboda jingina kashin da aka yi ilal mu'mini zuwa ga mumuni fi qawlihi a cikin fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yake cewa azmul mu'min kashin mumuni kenan wanda ba mumuni ba san makal yace fa afada anna azmal kafiri laysa kadhalika sai wannan ya ba ya amfanar da mu muka gane cewa kahurin kashi kafuran makkiyar shi da suna kashin kahuri shi bai shiga cikin wannan alfarmar da aka ambata malice wa qad ashara ila hadha al-ma'na al-hafiz haka kuma ibnu ibnu hajar al-asqalani yayi ishara akan wannan mas'ala a cikin littafin shi fathul bari yace yustafadu ana za iya amfana a cikin wannan hadisin anna hurmatal mu'mini cewa alfarman mutum mai imani ba da mautihi bayan mutuwar shi ma baƙiyatun wanzazzaci mai imani yadda yake da alfarma a raye haka in ya mutu iya da alfarma karye kashin shi ya mutu kamar ka karye kashin shi ne yana raye amma mai imani maliki ta kama kanat fi hayatihi yace wa min zalika yu'rafu daga haka za a gane cewa aljawabu an su'ali alladhi yataraddadu ala alsinati kaseerin min tullabi min tullabi fi kulliyati tibbi a haka za mu gane amsar tambayar da take maimaituwa akan halshen da yawa daga cikin ɗaliban ilimi a ɓangaren da ya shahi karantar ilimin likitanci suna cewa hal ya juzu shin ya halatta kasrul izami karya ƙashi lifahsiha saboda a yi bincike a gane a karantar da yara ce kaza kaza ne wa ijra'it ta'alla atibiyya sannan kuma da gudanar da ayyuka na likitanci fiha a cikin waɗannan kashishuwa wal jawabu ma yace la yajuzu zalika fi izamil mu'min a cikin kashin mai imani baya halatta wa yajuzu fi ghayriha ya halatta a wani kashi wanda na ba wanda ba wanda na wanda ba mai imani ba wa yu'ayyiduhu abin da yake karfafa wannan fatawa mala ya ce ma ya ati fil mas'alati taliya abinda zai zo a mas'ala ta gaba mas'ala ta gaba ita ce me wa yajuzu nabshu quburil kufari ya halatta a tone kabarrukan kahurai li'annahu la hurmata laha saboda ba su da wata alfarma kama dalla alaihi mafhumul hadisi sabiq kamar da hadisin da ya gabata yayi nuni akan haka nan wa yashhadu lahu hadisu Anas sannan kuma hadisin Anas yana ƙara ƙarfafa wannan bayani Anas ibn Malik yake cewa kadima annabiyu sallallahu alaihi wasallam almadinata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina fa nazala sai ya safka a'la almadina a wuraren da suke tudu tudunai na garin Madina kina akwai wanda yake tudu ne akwai wanda yake gangare ne kina a tudu ne safka fi hayyin a wata anguwa yuqalu lahum ana kiran anguwar da sunan banu amr ibn auf banu amr dan auf manzo Allah ne safka fa aqama fihim 14 laila mazala sai da yi dare goma sha hudu a cikin wannan anguwa sun ma'arsala ila banin najjar sai mazala ya aika gayyata zuwa ga banin najjar mazala ce su zo faja'u sai suka zo mutakallidi suyuf kowanne yana rataye da takwabin shi ka anni an zuru ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ana sai ke cewa kamar gani ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala rahilatihi akan ataguwar shi akan taguwar shi kenan abin hawan shi wa abubakarin ridfuhu abubakar kuma a bayan shi wa mala'un min banin najjar haulahu sannan kuma ga wasu dandazon banin najjar da mazalla ya ce su zoƙin nan su kuma gasa a kewaye su ma gasa nan da yawa mazalla yana tahiya hatta ata bi fina'i abi ayyub har sai da ya zo ƙowar gidan abu ayyub al-ansari wa kana yuhibbu an yusalliya haisu adrakathu salat mazala kuma yana so yayi sallah a inda sallah ta riske shi sannan kuma wa yusalli fi marabidi fi marabidil alghanami kuma yayi sallah ya sallah ya sallaci sallar nan a makiyayan kankanan dabobi babu laifi amma yin sallah a a makiyaya na raƙumma wannan shi haramun ne ba halatta yace wa kana amara bi bina'il masjidi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni akan gina masallaci da yazo garin Madina fa arsala ila mala'in min bani najjar sai aikawa manya na banu najjar fa qala sai yake ce musu ya bani najjar ya ku banu najjar thaminuni bi ha'idikum haza ku muni kudin wannan wannan karen naku ko kuma wannan wurin naku ko wannan garkata ku a muni kudin ta thaminuni kumin kudinta kudinta nawa ne qalu sai suke cewa la wallahi la naqlubu thamanahu illa ila Allah barun najar suka ce a aya ma'aikin Allah wallahi ba ma san sakamakon wannan hilin namu in ba a wajen Allah ba kenan sun bara shi mai fi sabilillah qala yake cewa fakana fihi qubur quburul mushrikin a cikin wannan wajen akwai kabarurrukan mushrikai wa khirabun da wurare wanda suke rusa sun wurare wa nahlun kuma da dabine a wajen duka a cikin wannan garkai fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi quburil mushrikina fa nubishat ɗan kabarurrukan suke na mushrikai wanda Allah ya umarni aka tone su sun a yake ta summa bil khirabi fa suwiyat wuraren da suke rusa sun wajen kamar an ka shiga cikin garka a za ga musa wata rijiya ta rushe wane ne yayi wane ne su kuma fasuwiyat aka daidaita su wa bin nakhli su kuma da binai fa qut'at aka yayyanke su ma yace fa saffun nakhla sai aka jera wannan wannan da binan nan qiblatul masjid al-qibla masallaci sannan kuma waja'ala waja'ala ghudadatayhi waja'ala ghudadatayhi al-hijara mazalla salasalam sai ya sanya guba da taihi alhijara ke ne sanya kamar gimshikin ko kuma kira shi da suna asalin ginin da za a yi sai sun aka sa duwatsu aka gina waje alu yankulu na sahara sai ya zama to sahabbai suna ɗokan duwatsu wa humiyar ta jizuna suna rajaz suna yin waƙe wanda biyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahu mazala tare da su wa huwa yaqulu mazala shi kuma yana ce musu wa huwa yanqulu labina al-laban shi ma yana ɗaukan yana ɗaukan duwatsu tare da su mazala ke cewa hadhal himal wannan madauka madauka abin da shahi wannan kayan aikin da ake ɗauka ko kuma ka ce himal yani allazi yahmilu min khaybar min khaybar tamara ay anna hadha fil akhirati afdalu min dhaka yani wannan aikin da suke da hidimar da suke yace la khima la himala khaybara kenan ba irin maɗauka ko masu hidima bane na haibar ya ce haza waɗannan mutanen a barru rabbana su ne waɗanda suka yi kowa biyayya ga ubangijinmu wa abhar kuma su suka yi kowa tsarki suwaye sahabbai sai yake ce allahumma la khaira illa khairul akhira ya allah babu wani alheri in ba alherin lahira ba faghfir lil ansari wal muhajira Allah ka yi gafara ga mutanen garin Madina da wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina. Wa fi riwayatin a wata riwaya min hadisi Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma innal ajra ajrul akhirah ya Allah lada lada kam shine ladan lahira mana sakamako ya lahira farhamil ansara wal muhajira Allah ka yi rahama ga mutanen garin Madina da mutanen da zai suka yi hijira su ne mutanen garin Makka malici a kharajahu ash-shaykhani wanda hadisi bukhari da muslim sun zo da shi wa ghayruhuma da wasunsu min hadisi anas daga hadisi anas ibn malik Allah kadir da gare shi yace wasiyaqu lahu kuma siyaqin maganar tashi ce shi anas wal bukhari da imam al-bukhari min hadisi aisha daga hadisin aisha malici wa ma bainal qausain min hadithiha abin da ke tsakanin ƙausain mana a wannan ake kira shi suna ƙausain mai zace da hausa parentes to halin mun ƙara shiga wani waje ƙausain ke na tsakanin mana ƙausu guda biyu ga suna wannan na hadisun aisha da radiyallahu anha hadisun aisha radiyallahu anha ga shi na cikin wannan rashin suke sai maliki cewa wa qad kharrajtu alhadithaini yace fi thamari almustadab na fitar da wannan hadisi a cikin littafin a cikin littafin as-samaru almustadab qala alhafiz al-imam hafiz ibn hajar yake fada a cikin littafin fathul bari yace wa fil hadisi jawazu at-tasarrufi fil maqbarati al-mamlukati bil hibati wal bay yace a cikin wannan hadisi akwai halaccin tasarruf daga ta tasarruf kai abin da kaga dama fil maqbarati game da makwantan da al-mamluka wanda mallakan ka ne naka ne bilhibati ka mallake shi ta hanyar kyautan shi aka maka walbai ko kuma saida maka akai kaga ana manzalla ne ma ami a saida mushi kuma sai yayi eh bi kyale su ba sai yayi sallallahu alaihi wasallam sanakun wa jawazu nabshil quburi ad-darisa da halaccin tone kabarrukan da suka lalace babu komai tare da su idan lam takun muhtarama idan zama to ba kabarin da ake girmamawa bane ba wani kabarin da ake girmamawa na musulmai ku amma na kahurewa in suka riga suka lalace kawai san makal wa jawazu salati fi maqabir fi maqabir al-mushrikin da halaccin sallah a makwantan mushrikai ba'da nabshiha bayan tone su wa ikhraj ma fiha da ahudu abin da yake cikin su wa jawazi bina'il masajid da halaccin gina masallaci fi amakiniha a wuraren babu laifi مالك وهذا آخر ما وفق الله تعالى لجمعه من أحكام الجنائز wannan shine karshen abinda Allah mai girma da buwaya ya bamu dacewa akan shi na hadawa da tattarawa na hukumce hukumcen gawa wa subhanaka allahumma tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah wa bihamdika godiya ta tabbata a gare ka ya Allah ashhadu an la ilaha illa anta ina mai shaida ba abin bauta musu ga cancanta sai kai astaghfiruka Allah ina neman gafaranka wa atubu ilaika ina tuba zuwa gare ka dimashq واحد من شهر رجب سنة 1373 الشكرة تا ديغا وتر رجب إن شكرة تا دبو دير دري أكو دا غومية دا سبعين دا أكو مالتي وانتها آه وانتها تب تبي تبيضه yake cewa zuhur al-ahad kenan an kare an kare rubuta wannan littafi a zafar ranar lahadi a shekara ta ranar lahadi a kwana na sha tara ga watan hudu shekara ta 1382 malici walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya sai bangare ne yanzu aita ahkamul jana'iz sai ce mi wa bid'uha hukumce hukumcen gawa da bid'o'in da aka kumsa a ciki yanzu anan kuma bayanin bid'a ce kawai za eh bid'o'in ne kawai zai a za a shan hudu ciki to sauran mutu bakwai ko? sha bakwai alaikum salamu na'am
amma a yanzu sai kaga an yi wani kishin kai haka misali to akwai masana wanda suke ɗaukar kai su ce ɗaukar kawai su ce aka yi ƙwaƙwaƙi ana sanar komi ya yi halittar abu kamar idan aka yi bincike sai ɗauko ƙwaƙwalwar to wannan in babu intihak ma'ana in babu cin zarafin ita gawar idan misali zaman to sai an hasa wani waje ko kuma sai an datse wani abu shi kan hunta shi ake gaba da? a wannan in misali zuwa za a bincike gagawa a jima a taba taba mata komai wannan babu wani damuwa kai la sai ma idan zama to misali akwai wasu matsalolin da suke damu al'umma ko irin wannan kisan ya yawaita an rasa menene sababi da sauran maka la Allah wannan zai zama to babu babu wani matsala akai na'am eh ko kuma a cikin a cikin kashi eh an fasa kashi a da cikin gano abin da ya kashe shi to wannan ya danganta da matsayin shi mutumin amma gaskiya rishin yi shi ne abin da ya kamata tun da ya ce sai an fasa kaga an shiga hurumin alfarmar ita wannan gawa matukar misali ba wani shaksiya wani babba wanda misali kashe shi iya da alaƙa da abubuwa da yawa wanda misali za a bukatu dole sai an yi wannan binciken amma yan ba shi ba gaskiya ko kuma a ce a wani ya dole sai an gane miye ya kashe shi ya mutu ya mutu kai ba dawa ba sai an gane sai dai akwai mataki da ɗauka zuwa ga wanda suke raye su a gaba la'alla wannan in abu ya yawaita matsala kaza ta yawaita kuma an kasa gane menene wanda babu lahala ya gwada akan wani wata gawa ɗaya daga ciki wallahu alam mala ce bid'ul aljana'iz bid'o'in da suke da alaka da jana'iza wa inni mala albani ce ni yake cewa tayammuman li fa'idatil kitabi cika aiwa tatmiman afwan tatmiman li fa'idatil kitab wa inni tatmiman li fa'idatil kitabi mala yace ni ina ga a dalilin cikar fa'idan wannan littafin kamul jana'iz yace ra'aitu naga ya kamata an utbi'ahu in biyo bayan wannan ahkam din bi fafslin khasin da wani fasali keɓancacce bi bida'il jana'iz wanda zai bayani akan bid'o'in da suke cikin harkar da ya shahi gawa kai saboda ya kunal muslimu minha ala hazari mutum mai musulmi ya zamanto akan takatsantsan kare je ya bida sannan kuma wa yaslama lahu amaluhu ala sunnati wahdaha aikinka da za ka yi na abin da sha kula da gawa da wane ne ya zamanto aikinka ya kubuta ya zamanto aiki ne akan sunna ita kadai ba tare da tunanin wani bayanin wani ba kawai wa sha'irul hakimu yaqul sha'ir yana cewa araftu sharra la li sharri lakin li tawqihi wa man la ya'rifu al khayra min ash sharri yaqa fihi yace na koyi na nayi kokarin koyan abin da yake sharri ne la li sharri ba na ima wani sharri bane amma lakin litawaqihi saboda in kare kai daga sharri saboda in ka san abin da ake kullawa kaga kai ma ba za ka yi ba ba za ka fada ciki ba suka ce wa man la ya'rif wa man la ya'rif al-khaira wanda mutumin da bai san alheri ba mina sharri game da sharri kenan bai iya tantancewa wanne ne sharri wanne ne alheri wanda ba mamaki yaqa fihi zai iya fadawa cikin abin da yake sharrin ne وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان عفوا قال حذيفة كان النبي صل... كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير حذيفة yake ta mutane suna ma manzalla tambaya akan alheri yace wa kuntu as'alu ni kuma tambayar da nake yi kullum an sharri game da abin da yake sharri ne me ya hatsarin kaza ya ma'akin Allah makhafata an yudrikani ina jin tsoron kar da sharrin nan ya riske ni dan in kiyaye kenan akhrajahu al-bukhari wa muslim malai ce walaula annal fasla almushara ilaihi in ba dan ba fasalin da aka yi nuni zuwa gare shi kanat madatuhu jahizatan indi ilimin da ya kamata a zuba a cikin bid'ul janaiz din nan malai ce in ba dan ba madatu yani ilimin jahizatan yana nan a shirye indi a wajena kenan malai albani dama bid'ul janaiz yayi me yayi rubutun su ko kuma yana cikin rubutun su yana cikin rubutun su sai yazo ya rubuta ahkamul janaiz sai ga a to ai tun daga bid'ul janaiz bari yayi bari ya hada su su zaman to littahi littahi guda shine ce jahizatan indi kenan ga ta a shari'a wajina yace lamma tas'a waqti waqti al'ana da lokaci na bai yarwatu ba a yanzu li jam'iha saboda tattaro su yace wa ilhaqiha bil kitabi har in zo in hada su a cikin wannan littafi walakinnaha hadiratun hadiratan indi sai ya zaman to dama bid'ul janaiz wani abu ne wanda yake halarcacce a wajina ina da shi a jinayi rubutu malai ce wahiyar juz'un shi kuma wani bangare ne min madatin wasi'atin akan wata madda mai fadi kuntu shara'atu wanda na fara fi jam'iha tattarata mundu sanatin tun nan da shekara guda fa aksara ko sama da shekara yake cewa li'u'allifa minha kitaban hafidan saboda dama ina da niyyar in wallafa wani littafi shakundum yajma'u wanda ya hada mukhtalafil bid'id diniya rassa daban-daban na bid'o'in addini gaba daya kaga daga ce bidiyoyin addini kuma akwai bidiyoyin jana'iza ko akwai na sallah akwai na azumi akwai na qiyamul layli akwai na karatun qur'ani duka ga sanan ka wannan ai ba garma yake wani ba eh tattaruwa ne wannan shine tattara addiniya yace yasluhu an yakuna kal qamus laha zai iya zamantowa kamar wani mana qamus ne wani dictionary ne na wannan bangare duk wata bid'a da kake nema kawai jera su zai sai a ce sallah kawai a zano su a ce azumi sai a zano su kenan ya zama kamar wani qamus ne na bid'a yace istakhrajtu istakhrajtuha min asharatil kutubi wanda wannan bid'o'i kuma na fuddo su daga cikin littattafai masu yawa kiran littahi kaza da littahi kaza da littahi kaza duka tsunto ya kawo su yace wa kana qad baqiya alayya qira'atu ba'a yake ta qira'atu ba'dihi abinda yake kaina kawai in karanta sauran littafan ba'di yake ta bid'ata al alayya qira'atu bid'ati kutubin ukhra in rubu in karanta wasu ɗan littafai saura daban in ƙara yake ta li ansarifa ba'da zalika ila tartibiha sai in kai zuwa ga in hau aikin jera su in jera su da kaza sai kaza da kaza sai kaza jami'iha gaba ɗayanta wata alifiya sannan kuma da rubuta ta a cikin littahi su kutum da guda sai ce walakin ni saraftu anha yace sai dai na kautu daga wannan aiki a yanzu yace faqtanamtu hadhihi almunasaba sai Allah ya kawo mini cin amfanin wannan damar na an yi magana akan ahkamul janaiz yace wastakhrajtu na fitar kuma mimma indi na daga abin da yake wajena yake ce minal maddati alfasilil mazkuri daga cikin abubuwan da tattara na bid'o'in nan akwai wannan bid'o'in da suke da alaka da harkan jana'iza warattabtuhu na jera shi ala tartibil ladhi akan jerin da fil yake cewa fil fil niyyati fin niyyati an yakuna asluhu alaihi kama satarahu wanda aniyya ta dama asali bid'o'in janaza bid'o'in wane ne kenan zaka ganshi akan wannan jeren kamar yadda na jera shi a can a asalin shi yace kama satarahu kamar yadda zaka ganshi a nan gaba lambobi ne kawai zai musu rika ambato su abu kaza bid'a ne saboda dalili kaza abu kaza bid'a ne saboda dalili kaza haka zai zo malai cewa huwa anni anqulul bid'ata ina ciro wannan bid'a in dauko ta min kitabi daga littafin na asali da na karanto allazi istakhrajtuha minhu wanda na huddo bid'a daga ciki bi nassihi da nassin malamin da ya rubuta littafin yake ce au ma'ana ko kuma ma'anar abinda magana shi ta kumsa summa aqibuha bil isharati yanzu an na kawo wannan magana ta malam wani kaza bid'a ne in na ajji a cikin littafin nawa yace sai a aqibuha sai in biyo bayan wannan magana bil isharati ta hanyar nuni ila raqamil juz'i cewa wannan bayanin yana cikin littafi volume kaza wa safhati minhu in yana cikin safaha kaza fa illam aqibuha mal yace bi shay'in in kuma kaga na kawo wata bid'a na kyale bance littafi kaza ba safaha kaza ba mal yace fa zalika isharatun ila annaha minni to wannan kuma yana nuna akan cewa bid'o'in da ni ma na gani ne da ido na wanda ina da damar da zan iya rubuta su kenan su kuma ma ganin su ba ba littafi ganin su ba yace wa adda ilaiha wa adda ilaiha ilmi wanda ilimi na ya kai zuwa gare ta annaha min albid'i cewa iya daga cikin bid'o'i wa hiya qalilatun jiddan amma irin wannan din kadan ne kwarai bin nisbati limadati alfasli alghazilati aw alkitab idan kai compare shi kai muqarana shi da asalin ilimin da aka zuba a cikin fasalin alghazira wanda suna da yawa bid'o'in masu yawa ne to amma shi isharar da zai kenan wanda kaga ba a faɗi ba a cikin littafi kaza ka dauko kenan mala albani shine ya tantance gano cewa abu kazan nan wadalle bid'a ne wa qabla shuru'i malace kahin mu shiga zuwa ga fi sardiha wajen zubo wannan bid'o'in nan labudda min zikri alqawaida ba makawa dole sai mun ambaci ka'idodin da wal ususi da gimshikan da allati buniya alaiha hadha alfasl wanda akan shi ne aka gina wannan fasalin na abin da ya shahi meye bid'a na jana'iza sai yake cewa taba'an lil asli fa aqul dubi zuwa ga asali ina mai cewa kenan nan za mu tashi a matsayin ƙa'idodin da ya aka yi malin ya wallafa su a matsayin can bida ne kenan zai haɗi maka dalilin da ya sa aka wallafa a matsayin bida ne sannan kuma mai sa aka ce bida ne ga ƙa'idodin nan ƙa'ida kaza shi sa abu kaza zamanto bida ne ƙa'ida kaza shi sa zamanto abu kaza zamanto bida ne wanda wannan kuma ba ma akan wannan ɓangaren ba a kowane ɓangare mana ibada wannan ƙa'idodin da zai ambata mana ƙa'idodi ne wanda suna da fa'ida sosai suna da mahimmanci sun kai kuma kusan ƙa'idodi guda takwas zuwa tara wanda zai zamanto matashin karatu a sati mai zawa insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله 是吧？